بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar alhamis ce da ta daidai da sha shida ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da fara ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na talatin daga cikin jerin zai karatu littafin al'imamu musulmi bin al-hajjaj wanda inda a manta ba har yanzu muna karatu ne a cikin muƙaddimar wannan littafi wadda take ɗauke da wasu bayanai na ilimin hadisi wanda daga ciki al'imamu muslim ya tsaya a kan wani ra'ayi na shi wanda ya kai ya komo ya yi raddi da duk waɗanda ainihin suka saɓawa wannan ra'ayin nashi wannan ra'ayin na muslim kuwa shi ne halaccin karɓar riwaya da ta zo da isnadi mai an'ana matuƙar an tabbatar da cewa shi wanda ya an'anar da wanda ya an'anar daga gare shi akwai yiwuwar su haɗu da kuma tabbatar da cewa cikinsu babu mai tablisanci a daidai lokacin da imamu muslim ya tsayi a kan wannan ra'ayi da yawancin malaman hadisi a zamanin shi da kafin zamanin shi su kuma sun kafe akan saɓanin haka. imamu muslim ya yi raddin ra'ayin nan da waɗannan malamai suke a kai wallahu alam abin da ya fi bayyana shine a zahiri imamu muslim ya ɗauka cewa wannan ra'ayin da yake a kai shine ra'ayin da yake daidai kuma a zahiri bai san wani malami wanda ya gabata akan haka ba bayan jita-jitar da ta zo mai daga wani wanda ba shi da zurfin sani a cikin ilimi in ba ku manta ba wannan na daga cikin matsalolin da muka fara tattaunawa a ƙarƙashin tambihin da ainihin wato a shekul allamatul muhaddis muhammad ibn ali ibn adam ibn musa al-ethiopi allah ya saka mishi da alheri a cikin wannan mujalladi na farko wato mujalladi na biyu na littafin qurratu ainul muhtaj sharhin sahihu muslim bayan da ainihin wato wannan magana da muslim ya gabatar shine malam yake tambihi akan wasu mas'aloli mas'alar farko ba ku manta ba ya tattauna dangane da cewa muslim bai fito karara ya faɗi da wa'ike ba wanda wannan ya ja aka yi ta kame kame amma ingantacciyar magana da ita ce abin da muka yi ta isharar cewa a zahiri muslim magana ce ta iso gare shi daga wani wanda yake ganin bai kware a cikin ilimi ba don haka yake mishi raddi ingantacciyar magana ba da bukhari yake ba ba da ainihin ibnu a almadini yake ba ba kuma da wani mu'ayyan ne yake a zahiri na fata an gane tambihi na biyu kuma dangane da wata babbar magana mai matukar muhimmanci a cikin babin manhajiya ita ce baiwa malamai uzuri musamman malaman hadisi waɗanda suke ta hamuli akan mutanen da suka ainihin saba wa aƙida ta gari ko kuma suka sabawa manhaji na ahlus sunna ko kuma suka kirkiro wani abu wanda zai rugurguza wasu sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa irin waɗannan malaman to ko da sun ɗauki zafi sun yi wasu zafafan maganganu to ba daidai ba ne a zarge su akan haka wannan shi zai kai mu zuwa ga alkawarin da ne mana insha Allahu ta'ala tunda ba daidai ba ne a zargi su waɗannan malamai da suke sakin baki suke maganganu masu zafi irin yadda musulun ya yi da irin yadda muka buga misalin ibn hazmin yake da wasu malamai makamantan haka ba daidai ba ne a zarge su amma kuma karatunmu na jiya mun bayyana cewa ba daidai ba ne kuma a kwaikwaye su na fata an gane kenan mecece manhajiya ta gari wajen ainihin wato yin raddi ga duk wani wanda yake muhalifi ne abu na farko da nake so ka fahimta a nan raddi alal muhalif wato wani karatu ne na musamman ko wata lacca ce ta musamman wadda nake fatar insha Allah ta'ala ba da jima wannan ba zan haɗa ta ga musamman ɗaliban ilimi mutanen da suke saba maka kai malami na ahlus sunna ko suke saba manhajinka kai malami na ahlus sunna da ainihin kake bin manhajin salaf nau'in biyu nau'in farko akwai ‘yan uwanka ahlus sunna salafiyun waɗanda suke saba maka akan wata fatawa ko kuma akan tatbiqin wani abu na manhaji wannan sabawa imma su zan za su yi shi ne da gasken gaske suna sane sun saba ɗin amma kuma suna ganin abin da ya kai su ga sabawar shine gaskiya kamar abin da imamu muslim ya yi a nan yanzu abinda imamu muslim ya anan ya saba wa manhaji ne wanda yake shine ingantacce a wurin malamai kuma yana sane ya saba din saboda yana ganin cewa sabanin wannan ra'ayin da ya dauka kuskure ne don haka abin da ya dauka din shine daidai to yanzu kaga idan kai ne shu'uba ko ibn al-madini ko yahya ibn ma'in ko Ahmad ibn Hanbal ko Yahya al-Qattan ko makamantan waɗanda suke akan ra'ayin da Muslim ya ta faɗa da shi ya za ka mu'amalanci imamu Muslim kenan ɗan uwanka ne musulmi ahli sunna salafi malamin hadisi wanda manufa ɗaya da kai kake so ka kare ita yake karewa burin da kake so ka cimma shi yake so ya cimma sai ya saba maka maganar mai sauƙi ce shine in ka zo za ka yi mishi raddi za ka yi mishi raddi cikin girmamawa da mutuntawa wannan shine manhajin ahlus sunna domin kowa ya san cewa ba da gangan yake ba kuma ba barna yake nufi ba kuma akwai dalilai ne waɗanda suka bayyana a wurin shi sannan kuma shi ɗinnan ya cancanta istiklali da wani ra'ayi saboda martabar shi ta ilimi ta kai to don haka a wajen yi mishi rabbi da nakadi to za ka yi mishi cikin girmamawa da mutuntawa da kuma fayyace abin yadda yake duk wanda ya ji ya san cewa maganar da wannan yake yin ta kuskure ce maganar da kai kuma kake daidai ce amma kuma ya san ka mutunta shi ka ji abu na farko abu na biyu in ya kasance wanda ya saba maka a matsayinka kai na ahlus sunna daga cikin yan bid'a ne to za a dube shi wannan dan bid'an shi kuma matakin farko na duban shi da za a yi shi ne dan bid'a sahibu hawa allazi kana yad'u an-nasa ila bid'atihi wa hawa na'am wato dan bid'a ne mai son zuciya wanda ke kiran mutane zuwa ga bid'a shi da son zuciyar shi kuma manufar shi ita ce ya rusa sunna da da'awa wadda kake akai na'am wannan zaka mu'amalance shi na farko mu'amala ta ilimi ka kiyaye karka mu'amalance shi mu'amala ta wauta mu'amala ta ilimi karka mu'amalance shi mu'amala ta wauta na biyu zaka mu'amalance shi da ikhlasi karka mu'amalance shi da ainihin wato fajirci mana kawai so kake ka ci mutuncin shi don me don ya ci mutuncinka don ya ci mutuncin sunna a'a ya ci mutuncinka ya ci mutuncin sunna amma dole ka yi don Allah kuma dole ka yi da fatan Allah ya sa ya gane gaskiya don haka a nan ma an so ka kaucewa kalmomi na cin mutunci da fasikci ko fasikantarwa ko fajirantarwa balle a kai da kafirtawa amma kuma a irin wannan halin ba a yarje maka ka ɓoye duk wani masalin nashi ba wanda ake bukata ma'ana duk wani kuskure duk wata wauta duk wata mugiyar aƙida da ake bukata a wannan wuri za ka fayyace ta to sa'annan abu na uku za ka tabbatar da cewa duk abin da yake kafawa na hujja ka bi shi ɗaya bayan ɗaya ka rugurguje shi kuma ka kwamfatse shi da guduma ta ilimi amma karka rudu a nan da manhajin yan brothers wanda zan zo in yi bayani manhajin yan brothers su a irin wannan halin za su dubi na'am dan bid'a ne na'am sahibu hawa ne amma za su ga cewa to ai yana da alherai ko masu ɗimbin yawa waɗanda waɗannan alheran sun sa a suturta wannan bid'a tashi da wannan son zuciya da wannan barna wadda ya dasa wannan bai halatta ba mugun manhaji ne ɗaya daga cikin manhajoji guda uku waɗanda yake dukkansu manhaji ne na yan bid'a idan ya kasance kuwa ɗan bid'a ne wanda yake kai daga gani ka san bid'a shi ta zo mishi ne sakamakon wani kuskure ko kuma sakamakon tarihin yadda ya taso da inda ya taso da irin waɗanda ya taso a wurinsu wannan wani lokacin malamai ma suna kaucewa daga kiran shi ɗan bid'a sukan hukunta wannan kawai mai kuskure ne kamar irin aƙidar da dawa malaman hadisi daga cikin ainihin fuqaha'ul muhaddisi na mutaakhiri na suka samu kansu kamar su ibn al-mulaqin kamar su ibn hajirin kamar su nawawi waɗannan galibi ba a bid'antar da su saboda an san cewa abin da suke a kai na ainihin kuskuren aƙidoji dangane da ta'awilin wasu nasoshi da kuma wasu daga cikinsu za a samu suna tunkuɗe wasu hadisai ba don komi ba sai don su dafa mazhabinsu kamar irin su baji kamar irin su ibn arabi waɗannan malamai kai tsaye ba sa sakin harshe a kan su kira su 'yan bid'a amma kuma malamai ba sa ragawa duk kuskuren da suka yi kenan yanzu in ka fahimci manhajin ahalus sunna gaba ɗaya ku kiyaye gaba ɗayan ka fahimta to babu wannan kausasa harshe amma abinda kuma ake cewa in kausasa harshen ya faru ya zama kuskure to kuma bai kai shi wanda ya wannan kuskuren a ce kuma za a juyo mishi da zargi da suka ba a nan sai a bashi uzuri musamman irin yadda ka ji da yawa wannan yana neman ya zama ko kuma ya zama kamar ɗabi'a ce ta malaman hadisi idan har ga za a taɓa wani abu na addini to sukan kwanto kurayen da yake babu shakka su kansu ba za su iya tare su ba don haka jama'a waɗannan bayanai da ne muku na matakai uku na waɗanda suke saba maka ina son abin bashin su in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu wata munasaba ta kama za mu kira lacca akan ainihin wato hukumar raddi alal mukhalif in Allah ya so za mu kira lacca akan haka amma ta ɗaliban ilimi amma kafin sannan ga wani littafi da nake fatan ɗalibai su samu lokaci su karance shi kaf ga shi manhaju ahli sunnati wal jama'a fi naqdir rijali wal kutubi wat tawaif manhajin ahli sunna da sauran jama'an musulmi ma'ana tun daga kan sahabbai tabi'ai har zuwa yau wace hanya ahli sunna suke bi wajen gyara da kuma tattauna mazaje masu ruwaito hadisi da kuma littattafai waɗanda 'yan bid'a suka rubuta da kuma ƙungiyoyi waɗanda ke danganta kansu zuwa ga addini ya ake bi ake musu naƙadi malamin da wannan littafi wani babban profesa ne mai suna rabi ibn hadi umair al-madkhali Allah ya kare shi da lafiya wannan littafi kana buƙatar ka karanta shi domin bayan da malam ya kawo qawaid da bawadud sai kuma ya rinka buga misalai na ire-iren waɗannan abubuwa ranar ne sai in dawo ga abin da na ishara a kai wato dangane da yin raddi ga muhalif mutane sun kasu kashi uku a jimillance akwai khawarij akwai murji'a to sa'annan sai waɗannan da suka ƙirƙiru daga baya waɗanda suke ƙoƙarin su fita daga cikin manhaji na khawarij amma su kuma ba su kai ga mazhabi na murji'a ba su ne muke kiransu ɗan ikhwan wato waɗanda suke kiran kansu muslim brothers manhajin khawarij dangane da muhalif shine da zaran mutum ya saba maka ka zage shi ka tsine mishi ka yi tawilin wani nasi a kan shi da baka kafirta shi da ƙarshe ka halatta jinin shi tun zamanin sayyidina ali waɗannan abubuwan suka bayyana ƙarara amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan abubuwan suka fara leƙo kai a inda annabi aka kawo mishi sadaka ya raba sai wani ya miƙe yake cewa wallahi hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah yace wallahi wannan dai rabon ba dan Allah akai ba manzo Allah ya miƙe yace wai haq faman ya'dil idza lam a'dil ana tun da kai in ni ban yi adalci ba waye zai yi bayan mutum ya tashi ya tafi sai manzo Allah yace kun gan shi nan daga kwankwasan shi za a samu wasu mutane za su bayyana suna ta kashe musulmi da irin wannan tunanin nashi sai gane na'am daga cikin ru'usul khawarij akwai 'ya'yan waɗannan mutum da jikokin shi da yawa to ku kiyaye wannan shine manhajin khawarij wanda bai saba maka akan ko menene komai kankanta abin kamar da wannan sabani mai girma ka rubuta wutar sabanin ka ainihin fasikantar da shi daga nan ka kafirta shi daga nan ka halatta jinin shi ya rage sai kuma ka zartar mishi da hukuncin kisa a aikace wannan manhaji ne na yan bid'a manhaji na biyu shine manhajin murji'a su ko murji'a kamar suna bayyana tausayi ne da duk wanda ma ya saba musu ko ya saba ma Allah ko makamantan haka sakamakon haka sai suke ganin bai dace ma a faɗi wata kakkausar kalma akan shi ko akan aikin shi ba sakamakon haka har suke zargin wanda ma duk zai faɗi wata kalma a kan shi ko a kan aikin shi su tausaya mishi suke suna ganin to ai al'insanu karni shi fil hawa ai mutum kamar gashi ne ke yawo a kan iska ya iya wannan abin da kaga ya faɗa kai yanayi ne na mutuntaka kawai don haka bai cancanci raddi ba bai cancanci zargi ba manhaji na uku shine manhajin yan brothers su kuma yan brothers yanzu abin da suka bullo da shi a zamanin yanzu abin da suke cewa duk mutumin da ya faɗi wata bid'a ko ka wata bid'a ko goyi bayan wata bid'a idan za ka zarge shi ko za ka yi mai raddi to ka auna mana tsakanin alheran shi mutumin da ya haddace qur'ani yake tafsirin qur'ani mutumin da yake karantar da kaza mutumin da ya gina masallaci kaza mutumin da yake da 'ya'ya kaza waɗanda suka haddace Qur'ani mutumin da ya shekara kaza yana karantar da mutane alqur'ani to yanzu dan ya faɗi kaza ka auna waɗannan ayyukan alheran da waɗannan abubuwan da kai kake zargin yayi kaga cewa in ma har ya zama dole sai ka yi mai raddi to amma san da zaka yi raddin sai ka lissafo waɗannan ayyukan alherai wannan manhaji ne shi ma mubtada manhaji ne shi kanshi bid'a ne kirkiro shi akai domin wannan ba shi daga cikin manhajin malaman hadisi misali ibnu adin al-jurjani a cikin littafin shi al-kamil fi du'afa'ir rijal ya rinka raunata mazaje ba tare da ya lura da cewa sai ya kawo abubuwan da suke na halayen su na alheri ba haka ban ainihin al-imam az-zahabi haka ibnu hibban haka ibnu hajar da duk malamai da suka rubuce-rubuce su al-imam ad-darqutni su ibn abi hatim razi su abu zur'a su ainihin shi kanshi al-imamu abin nan mahaifin abu hatim mahaifin abdurrahman dukkanin su waɗannan sun tafi akan cewa wane ya yi bid'a wane makaryaci ne wane kaza ne to lokacin da aka zo za a ambaci waɗannan misali waɗannan sharrori nashi ba kuma sai an tsaya an lissafo alheran shi ba balle a ce a yi muwazana Naka ina fatan ku samu wannan littafin jama'a takaffala bi hadhihi kulliha ya tsaya ya bayanin waɗannan al'amura gaba su waɗanda yanzu ina tattauna su ne kawai a matsayin misali wannan matsalar idan baka tsaya ka santa ka fahimce ta kana ɗalibin ilimi ba a yanzu tana daga cikin abubuwan da 'yan bid'a suke amfani da ita wajen rusa addini naga za ka samu ƙungiyoyi daga cikin ƙungiyoyin 'yan bid'a a yanzu musamman kullum abin da suke magana ana magana ɗan bid'a sai ce a to amma ko da ɗan bid'a ne ba a ganin yayi kaza ba a ganin shi gina masallaci kaza shi gina makaranta kaza ba a ganin 'ya'yan shi guda nawa suka haddace qur'ani sannan sai kuma ya dawo ko kuma ahli sunna yana faɗin to ai kuma kuma gashi kaza ne ai kuma kuma kaza ne can yana ƙoƙarin bayyanar da alheran wannan ɗan bid'a bai son a faɗi ainihin sharrorin shi da bid'ar nan kuma yana son ya danne ku wajen nuna to ai kuma kuna kaza to ai kuma kaza kuke yanzu kaga ya ɗauki abin kenan a siyasance to ina son ɗaliban ahli sunna ku san wannan matsalar a yau kuma ku fahimce ta a yanzu ba don kuma ba saboda tana daga cikin matsaloli da suke da haɗari waɗanda waɗannan 'yan ƙungiyoyin bid'a a nan najeriya akwai waɗannan 'yan ikhwan 'yan brothers suna nan da wannan akwai wasu ƙungiyoyi waɗanda ba gan su 'yan boko ne wasu su kuma wake-waken malamai ne za gan su kamar malamai ne duk waɗannan za ka same su da ire-iren waɗannan tunaninnika da waɗannan aƙidoji to sai kaya a hankali na daga cikin agencies na shi'a su waɗannan ƙungiyoyin kunga ƙungiyar brothers ina son ku gane ba ƙungiya ce ta 'yan shi'a ba don har yanzu a najeriya ba a san bambancin 'yan shi'a da 'yan brothers ba ƙungiyar brothers ƙungiyar ikhwan ba ƙungiya ce ta 'yan shi'a ba amma a cikinta akwai 'yan shi'a na'am akwai bambancin magana ta ba ba yan shi'a ne da brabanci ba amma a cikinta akwai yan shi'a tun a ƙasar masar din a cikinta akwai yan ɗariƙu a cikinta akwai masu iddi'a'i ko da'awar cewa su ahlus sunna ne har ma da masu da'awar cewa su salafiyuna ne a cikinta akwai yan tabligh a cikinta duk babu tarkacen da babu wannan irin da'awa ta su wato suna zama agencies na 'yan shi'a suna zama wakilai na 'yan shi'a domin na daga cikin abin da ke rusa wa ɗan shi'a da'awa faɗin sharrorin shi'a shi abin da yake so kullum a dai shuka a faɗa amma fa abubuwan da ake faɗi ya yarda hakan nan yi magana zagin sahabbai na'am yana zagin sahabbai amma bai son a ɗauki wannan a matsayin wata hujja da za a ainihin bid'antar da shi to ƙarshe sai shi a sai su kawo da'awar ne da'awar haɗin kai suna kiranta da'awatu taqrib a sassauta a matso kusa to daga wannan a matso kusa din nan to sai ka fara jin wasu daga cikin waɗanda ke cewa kansu ahlus sunna suna cewa to a daina faɗin ire-iren waɗannan abubuwa game da 'yan shi'a a daina faɗi to da zarar an yi shiru an daina faɗi ku kiyaye duk sunnar da kuke karantarwa sharri ya faru so da haka ku kiyaye ahlus sunna ba su taɓa zama a wani zamani da wani majalisi wanda wai ba za su faɗi bid'ar ne bid'a ba sai in munasaba ba ta kama ba malaman hadisi ba su taɓa zama a wani majalisi da ba su ƙaryata maƙaryaci ba sai in munasaba ba ta kama ba amma wai da da'awar cewa in kuna ƙaryata waɗannan masu ƙarya ko kuna kafirta waɗannan da suke da aƙidojin ridda ko kuma kuna bid'antar da su to wannan zai ja a gaza samun haɗin kan musulmi kuma wannan zai ja su kasa matsowa kusa da ku kuma wannan zai ja ‘ya'yansu su tashi suna kyamar ku ya kuka iya me yasa ba ku kawo wannan tunanin game da kiristoci ba kiristoci ba kwa son su musulunta to in kuna ce musu kafirai na ma sai ce ba za su musulunta ba in kuna kyamar su sai ce ‘ya'yansu ba za su kawo ba don haka kar ku sake a ruɗe ku da wannan mugiyar aƙidar Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bayan da muka gama tattauna wannan sai kuma malam ya ce a salif shafi na ɗari uku da tamanin da biyu a mujalladi na biyu na littafin ƙurratu ainul muhtaj a salif na uku annahu mimma yanbaghi at-tanbihu lahu annahu ishtahara 'inda al-kathirina a annahu mimma yanbaghi at-tanabbuhu له أنه اشتهر عند الكثيرين نسبة ونسبة القول باشتراط اللقاء فقط إلى الإمام البخاري رحمه الله ما رجعتكم أبن ديداتي أفأدكو دشي kowa ya faɗaku wato ma ba wai kai ka faɗakar ba kowa ma ya faɗaku magana ce da ta shahara a wurin mutane masu yawa ana danganta wa imamul bukhari cewa ya sharɗanta sai an haɗu ku kiyaye ya sharɗanta cewa isnadi mu'an'an ba za a karɓa ba sai in an tabbatar da haɗuwar wani da wani faƙat kaɗai to shin ko ya tabbata wannan sharaɗin na imam al-bukhari kadai shine kadai sharaɗin malamin ce wa laifar amru kazalika ba haka al'amarin yake ba id domin dai na farko tukuna lam yujad lahu nassu ba nassun bi zalika ba samu wata magana ƙararra da bukhari ya faɗa haka ba wa inna ma hadha shartu sai dai wannan sharaɗin na cewa bukhari ya sharɗanta al-liqa mustafadun mimma zakarahu fi kutubihi an fahimce shi ne daga maganganun da imam al-bukhari yake faɗi a cikin littafin shi ka tarihul kabir kamar littafin a tarihul kabir wa tarihul sagir da littafin a tarihul sagir wa du'afa wa sagir wa juz'ul qira'ati khalf al-imam wa juz'u raf'i al-yadayn wa khalqu af'al al-ibad wa kalamuhu fiha to maganganun da imam al-bukhari a cikin waɗannan littattafai sarihun fi kaunihi yashtaritu as-sama' karara imam bukhari yana ainihin nuna cewa yana sharɗanta ainihin asama ji ziyadatan alal luqi ƙari akan haɗuwa ɗin ma'anar wannan magana ita ce ku duba jama'a kamar yadda muka kawo misali a baya malik سيأتي النافع نافع ابن عمر ابن عمر يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة عن طاعة في الله ويجب أن يكون مرد المسلم لا يمكن أن تكون عن أن يتفاجئوا بإذن الله حفظا عن أفغان المعالج كل ما قلنا تكيه في شيء ما قلت أعرف عن حسنا ليش البخاري يقول شيء شاء من الآية اللقاء اللقاء شاء الذي السماء to abin da malam yake cewa a cikin karatun da jama'a magana ce da ta shahara a wurin mutane da yawa cewa imamu bukari ya sharɗanta wannan sharaɗin ne kawai kuma ne ce amma babu inda bukari ya faɗa ba inda aka samu haka cikin gaban shi abin da aka karanta aka gani a cikin gaban shi kuma aka fahimta shi ne imamu bukari ba ma sharaɗin ne ba an faɗi amma yana sharɗanta sai kuma ya zan shi wannan suke suka haɗu ya taɓa jin hadisi daga wurin a yake na kuka duba maganganun da muka yi wa baya ana ƙara nusan shi mu a kan cewa sharaɗin buhari ba da saduwar wada da wada sun haɗu sai an tabbatar da kuma haɗuwar ta su ta haifar da wannan ya taɓa ji da zama. Yanzu ke maganar mu'asara ma da musulun yake gaba ɗaya an rushe. Domin shi ne kuma yana maganar matuƙar an tabbatar da mu'asara tsakanin maliku da shi da nasa sun zamani ɗaya. To maganar liƙa kawai sai a yanke cewa sun haɗu. ba ma haka ba musulun za ka ji ya ce sai ma a yanke cewa bayan sun haɗu kuma ma ya fi daga gare shi jama'a kun fahimta idan haka kaga wannan karatu ya fayyace mana cewa gaskiyar lamari dole ne kenan a rinka tsayawa da kyau ana fahimtar menene malamai suke cewa da kansu banda hikayatul aqwali anhu لأن كثيرا من المصنفين في الجرح والتعديل يحكون وينقلون عن أئمة الجرح والتعديل القواعد والضوابط لكن ليست بحروفهم da yawa za ka ga wasu malamai masu rubuce-rubuce suna ainihin wato ɗibo maganganun malaman hadisi bukhari yana cewa kaza muslim ya sharɗanta kaza amma matsalar sai kaza ana ba da labarin maganan ne da ma'anarta ba a ɗauko daga asalin shi wanda ake dangantawa to abin da yake daidai idan aka danganta magana ga malami imma a dubi ya yi rubutu a cikin wannan ilimin a je a duba inda ya rubutu a cikin wannan ilimin bai ainihi ba a je a duba littafan da ya rubuta a jimillance nan za a rinka samun wasu maganganu amma in ba haka ba kawai tanaqulul aqwal wane ya ce wane ya faɗi kaza wane ya ce wane ya faɗi kaza ƙarshe har maganar koda haka take kamar yadda dan fodiyo yake faɗi cikin bayanin wujudul hijra ya ce magana in te nisa wajen naƙali to takan huce a yadda take wane ya ɗauko daga wane wane ya sake ɗaukowa wane ya ɗauko da bayan shekaru sai ka ga magana ta ɗauki wata ma'ana wadda ba irin ta ce shi malamin ya faɗi ba don haka kun ji jama'a malam yake cewa abin da aka samu a cikin littattafan shi wanda ya fito ƙarara ya nuna yana sharɗanta sai wane ya ji daga wane koda sun haɗu ولقد أجاب في سرد عبارات الإمام البخاري رحمه الله في الكتب المذكورة الأخ الفاضل خالد بن منصور بن عبد الله الدريش في كتابه موقف الإمامين وذكر من كلامه أكثر من مئة ودونك بعض الأمثلة لذلك يتي ببما لمي ميسونا خالد بن منصور بن عبد الله الدريش يا ربط wani littafi da ya sa mishi mawqiful imamaini matsayin bukhari da muslim dangane da mas'alar riwayar an'ana a cikin wannan littafin malamin ya kyautata wajen kwararo maganganu fiye da ɗari yana buga misali da su waɗanda daga imamul bukhari ne sai ce ku dubi imamul bukhari yana sharɗanta alluqi was sama' sai ce dubi wuri kaza abin da ya ce dubi wuri kaza dalilin da ya sa ki karban hadisi kaza gashi ya san wane da wane sun haɗu fa amma sai ce amma ba a taɓa samun inda wane ya ji daga wane ba da wannan sai imam bukhari ya tura hadisin ashe banda haɗuwa imam bukhari kuma yana da wani sharaɗin wanne ne shine as-sama to shine sai malam yake cewa malamin ya kawo amma ni zan dan kawo yan misalai yan kaɗan anan ذكر البخاري رحمه الله زيد بن أسلم في من روى عن حمران عن حمران ابن أبان بخاري أنبت زيد بن أسلم وأنا دقى تكون وأن دسك رويت حديثي دقى حمران بن أبان قال ده بخاري أنبت فيتي ولم يذكر سماعا ولم يذكر سماعا كو يتي سيدي كما تاردتي وغاشي shi wannan zaidu dan aslam yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisi daga humran amma ba inda aka ambaci cewa ya taɓa jin hadisi daga wurin shi kaga wannan maganar da bukhari ya ambaci cewa amma ba a ambaci ko shi bai ambaci ya ji ba sai dai kawai ya ce anni yana nuna maka imam bukhari ya yarda da sun haɗu domin ya saka shi cikin waɗanda aka ce suna riwaya a wurin shi amma imamul bukhari sai yake ishara zuwa ga illar da ke ciki shine bai ambaci cewa ya ji daga gare shi ba ba shi na wannan magana tana nan a cikin littafin a tarihul kabir a mujalladi na uku shafi na tamanin allahu akbar wa qala fi tarjamati sulaiman ibn buraida da imam bukhari ya zo tarihin sulaiman dan buraida gashi nan a ƙasa malam muhammad al-adam yana yana sa maka lam yusaf bit tadlis kaga fa ba a siffanta shi da tablisanci ba don karka gane ba wai matsalar tablisanci ce ta sa bukhari ya ki karbe ba ba siffanta shi ma da tablisanci ba ko ɗaya da imam bukhari ya ambaci shi wannan ainihin wato sulaiman dan buraida sai sai ce walam yadhkur Sulaiman sama'an min abihi amma Sulaiman dai yana cewa an abihi amma bai taba ambata cewa ya ji hadisi daga baban shi ba gashi a ƙasa sai malai yace al-masdar as-sabiq a duba dai littafin dazu shine at-tarikhul kabir amma mujalladi na hudu shafi na hudu wa qala ibrahim ibn muhammad ibn talha wa qadim wala adri imam al-bukhari yace ibrahim dan muhammad haka za karanta wa qala man muqawwil qala al-bukhari bukhari yace ibrahim dan muhammad dan talha wa huwa qadimun ya dade da jin hadisi a wurin ainihin wato malamin shi abdullahi dan muhammad dan aqil sai ce wala adri sai dai ban sani ba sami'a minhu wato ban sani ba shin ainihin wato almajirin shi ba malamin shi ba almajirin shi mai suna abdullahi dan muhammad dan akil ya taba jin hadisi da gare shi amla ko bai taba ji ba kaga a nan duk in ka duba ba ga ya sa lam yusuf bit tadlis lam yusuf bit tadlis duka waɗannan ba a siffanta su da tablisanci ba an fahimta jama'a wa qala sai ce la adri ubaidullah ibn nabla gashi nan a ƙarƙashin ubaidullah ma sai ce lam yusuf bitablis ba a siffanta shi da tallisanci ba sami amin al-mughira ibn shu'ba amla shin ubaidu dan nabla ya ji hadisi daga mughira dan shu'ba ko bai ji ba bukhari ya ce ban sani ba wannan fa maganar karka dauka kawai wai in bukhari ya ce bai sani ba kuma a'a yanzu waɗannan maganganun ko raunata isnadodin ne bukhari yake yi ta ban san ya ji daga gare shi ba shikenan akalla in baka ce raunatawa ba kamar yadda zaka ji muslim zai zai sarraha kuma mun yi magana shi ne na cewa a tsaya a bincika amma dai kada a karba har sai an tantance cewa ya ji ko bai ji ba wa qala kuma imam al-bukhari yace usman ibn abdullah ibn mawhib usman dan abdullah dan mawhib rawa an humran ibn aban ya ruwaito daga humran dan aban ولم يذكر سماعا بأنبتي cewa ya ji daga wurin Humran ba قال في عمر البكالي ده إمام البخاري يزو أجمد عمر البكالي سيتي لا يعرف لعمر سماع من ابن مسعود أما دي بقى تقصن cewa عمر يا جي حديثي أورين ابن مسعود با وقال في محمد ابن صفوان الجمحي ده إمام البخاري يزو كون ميسونا محمد بن صفوان الجمحي سيتي روى عن سعيد بن المسيب يا رويتو حديثي daga سعيد بن المسيب wato ku duba jama'a ya ruwaito ma'anarta ya ce an shine ya ruwaito amma sai bukhari ce walam yadhkur sama'an amma bai ambaci cewa ya ji ba cewa ya an kawai wala adri asami'a minhu amla dan haka ban sani ba ya ji ko bai ji ba amma dai ya ce an wa qala fi muhammad ibn abdullah ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib da ya zo kan Muhammad dan Abdullahi dan Hassan dan Aliyu dan Abi Talibin sai ce la adri sami'a min abi zinadi amla ban sani ba shin shi Muhammad din nan ya ji hadisi daga abu zinadi ko kuwa a'a wa qala fi Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi Imam al-Bukhari yazo sai ce shi ko Muhammad dan Ka'ab al-Qurazi rawa an Shif ibn Rabi'i ya ruwaito daga Shif ko dar Shibs dan rabi'i sai ce wala na alamu li muhammad ibn ka'abin sama min shibs yace gaskiya ba mu san muhammad dan ka'ab ya ji hadisi daga shibs ba wa zakara muhammad ibn al-munkadir fi man rawa an humran ibn aban imam al-bukhari ya ambaci cewa muhammad dan munkadir yana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisi daga humran dan aban qala sai yace wa lam yadhkur sama'an amma bai ambaci cewa ya ji ba ya ce an ne kawai وقال كما بخاري يتي ولم يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل موسى دان عقبة بيتبا cewa ya ji hadisi a wurin ainihin Suhail ba وقال sai ce لا يعرف لأبي بردة ابن أبي موسى سماع من أبي وائل ابن الأشقى ba a san cewa abu burda dan abi musa al-ash'ari ya taba jin hadisi daga ainihin wasila ibn al-asqa wallahu ta'ala a'lam Allah shi fi sani waɗannan jama'a misalai ne 'yan kaɗan waɗanda malam ya kawo su waɗanda ya ce wancan malami Khalid ya kawo fiye da guda ɗari kuma waɗannan misalai ya ɗibo su ne daga cikin littattafan imam bukhari wanda kenan wannan ke tabbatar maka da cewa bukhari ba kaɗai yana sharɗanta isnadin mu'an'an ba zai karɓe shi ba sai ya tabbatar da haɗuwa kawai a'a yana tabbatar da bayan haɗuwar sai an tabbatar da cewa wani ɗin ya ji daga wani an fahimta jama'a kun ji tambihi na uku wanda wannan tambihi yana da matuƙar fa'ida tambihin kuwa shi ne bukhari ba sharaɗi ɗaya yake da shi ba na cewa haɗuwa amma fa wannan ana magana ka kiyaye bayan an dube su an san cewa eh akwai yiwuwar sun yi zamani ɗaya amma in ya tabbata kamar yadda nake buga misali wannan ya rasu da shekara ashirin aka zo aka haifi wannan yanzu kenan tun daga tarihin su ma kai kaga cewa akwai yiwuwar ba su ma haɗu ba wannan karka wahalar da kanka kawai sai ka ce in kifa'i bayyin don an ce ya rasu a 1960 shi wani shi kuma wani da ya ce ya rasu a 1980 aka haife shi yanzu tsakanin rasuwar malamin da ya danganta riwayar daga gare shi da haihuwar shi fa shekara nawa shekara ashirin ina kuma ana maganar da sanda ya fara ma riwaya mai yiwa shi ma sai bayan shekara goma ko bayan shekara sha biyar ko bayan shekara ashirin ya fara ruwaito hadisai wanda kenan wannan ke fassara maka tsakanin fara ruwaito hadisan shi da mutuwar wani malamin shekara talatin ko talatin da biyar ko arba'in don haka wannan in ne wannan karewa halar da kai abin da ake magana shine a ce an haife shi a 1950 shi kuma malam wane ya rasu a 1980 kaga a 1980 shekarun shi nawa talatin to kaga akwai yiwuwar haduwa abu na farko kenan abu na biyu an tabbatar da kowane ɗayansu mutumin kirki ne babu tabbalisanci tattare da shi abu na uku to shi ne sai a zo maganar cewa to wane ɗin ya ji daga wani da aka sharaɗin imam bukhari bayan duk waɗancan maganganu haɗuwa da kuma cewa bayan da aka haɗu ɗin wane ya ji hadisi daga wane ko ya ji riwaya daga wurin wani na fata an gane misali yanzu ɗalibai da yawa suna tafiya aikin hajji suna haɗuwa da manyan malaman duniya yiwuwa har ya wuce shi yana wa'azi a harami amma bai san shi ba ne don haka da za a tsaya a bincika sai a ce ne sun yi zamani ɗaya sannan akwai yiwuwar haɗuwa ko babu sai a ce akwai domin za a ce wane yana karantawa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kullum kuma wani a lokacin da ya je aikin hajji ko umara yana zuwa masallacin annabi yin sallah kaga yiwuwar haduwa ta faru zamani ɗaya gari ɗaya suna sallah masallaci ɗaya to amma wannan bai isar ba a wurin malaman hadisi idan ɗaya ya ruwaito daga ɗaya amma imam muslim zai ce a matukar mutanen kirki ne kuma babu wanda ya bayyana cewa mudallisi ne kawai a karɓa kuma in an karɓa ku ji fa musulun yana cewa ba wai za a karɓa ne da shakka ko tsoro ba a'a yana cewa za a karɓa ne da dukkan ƙarfin jiki da fassara wannan an ana ɗin cewa sama'a ne kawai kun ji inda kuskuren musulun fa ya taso a daidai lokacin da wani ke cewa ba za a karɓa ba a hukunta cewa mardud ne ba'ifi ne mun ko mursal shi kuma musulun yana cewa a karɓa kuma a ce sahihi ne kuma a yi da'awar sama'a ma su kuma su bukhari cewa suke a'a ba za a ture ba ba kuma za a karɓa ba a yi bincike in an tabbatar sun haɗu kuma ya taɓa ji daga gare shi a karɓa in an tabbatar haka ba ta faru ba kada a karɓa na fatan ku fahimta da kyau to bayan da ya gama wannan sai ya ce arrabi an albahsa an thubuti sama'il muta'asirain ba'dhum min ba'd laysa qasiran ala al-bukhari faqat to wannan sharadi na cewa ko da mutum biyu mutanen kirki sun yi zamani guda wane kuma ya ruwaito daga wurin ɗayar ba za a karɓa ba har sai an tabbatar da cewa sun ji daga junansu bayan sun haɗu ko ba fara'ayin bukhari ne kaɗai ba bal huwa mazhabul muhaqqiqin min jumhuril muhaddisin gogaggu kuma ƙwararru daga cikin ainihin mafiyancin malaman hadisi akan haka suka tafi فممن ثبت ذلك عنه شعبة بن الحجاج لجد قبج daga cikin waɗanda suke akan wannan mazhabin na Bukhari akwai al-Imam Shu'ba dan Hajjaj wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan al-Imam Yahya dan Sa'id al-Qattan wa Ali ibn al-Madini da Ali ibn al-Madini wal Imam Shafi'i wa Yahya ibn Ma'in wa Ahmad ibn Hanbal wa amr ibn ali min fallas malamin su nasa'i da kuma shi kanshi muslim din ma wa abu zur'a ka gani ko amr ibn ali min fallas malamin muslim ne wani kuma yakan kasance malamin malamin imam muslim wa abu zur'a wa abu hatim ar-raziyani da abu zur'a ar-razi da abu hatim ar-razi baban abdurrahman da dazu nake ishara wa muhammad ibn aun at-ta'i al-hims القطني والبيهقي ده الإمام البيهقي وغيرهم ده ما ودن سبن ده ودنن وسيأتي ما نقل عن هؤلاء في تفتيشهم عن محل السماء في السند المعنعن ما لا يجي كما كنتر ده هنكلنك إن شاء الله تعالى bayani zai zo nan gaba daga waɗannan malaman a inda za a je wurin da za ka ji suna bincika duk wani isnadi da ya zo da an ana suna neman su ji cewa shin wane da ya ce an ya tabbata ya taba ji daga wani amma bukhari shine akuya cikin shi te kuka a kai me yasa da gwargwadon shaharar malami da gwargwadon yadda ra'ayin shi yake bayyana ku kiyaye da gwargwadon shaharar malami da gwargwadon yadda ra'ayin shi yake bayyana da gwargwadon rashin bayyana shi da gwargwadon yadda ainihin wato ra'ayin shi baya bayyana amma bari in gaya muku asalin abin ba ya danganci girman malanta ba ne ya danganci wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga ne in ba haka ba waɗannan manyan malamai kamar su shu'uba suna sama da bukhari sosai su yahaya alqattan suna sama da bukhari sosai amma ya aka bukhari aka sani da wannan mazhabin kamar tirmidhi ne ba an ce hadisun hasanun sahihun ya ce tirmidhi ne ko amma da yawancin malaman hadisi suna faɗin haka tun kafin turmizi da malaman shi waɗanda suke sama amma sai ya zama shi turmizi ya shahara littafin shi ya shahara kuma an samu waɗannan kalmomi sun yi yawa a cikin littafin shi saboda haka da zaran an ji irin wannan maganar wani na fa in ba a natsu ba sai a ɗauka cewa yana kwaikwayon turmizi ne amma da ba a bincika sai a ga to ai wannan ya ma mutu tun kafin wa tun kafin ma turmizi to amma turmizi magana ta shahara a wurin shi ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan magana kenan waɗannan maganganun gaba ɗayansu mun karanto su ne sakamakon waɗancan maganganu da al'imamu muslim ya yi ina fata an gane daga waɗannan maganganun na imam muslim ina fatan jama'a ku natsu da kyau daga waɗannan maganganun na imamu muslim da ya yi don yanzu za mu tsallaka ɓangare na biyu ne na ci gaban maganganun shi za ka fahimci cewa kamar yadda muslim ya nuna
idan ka samu kanka a halin wata magana ta barna da sai kai ka kasar san wajen kokarin neman da na ɗaya za ka auna tsakanin yin raddin da rashin yin raddin wata illa ce za ta biyo bayan ka yi raddin sannan in ba ka yi raddin ba me zai biyo baya na'am magana ce sai ka tabbatar da cewa wannan magana in ka batta za ta mutu da kanta gaskiya zan yi muku misalin wannan wani abu ne wanda mai yawa wasu kuma sai yanzu ne za su ji shi a baki lokacin da matsalar mai tsari ta taso sai ka samu wasu ƴan uwa masu kuɗi sai suka ɗauki zafi a kan matsalar nisabi da zaunar da wani daga cikin su na ji hujjojin shi sai na ji hujjojin ba wasu hujjoji ne da suka saba wa hujjojin manyan malaman saudiya ba su bin ba da su usanin da makamantansu
akan cewa hijabi ai niqabi wajibi ne dole ne kuma sai suka ɗauki zafi akan albani kuma 'yan uwanmu ne ahli sunna waɗanda muke kan wannan da'awar tare da su amma sai suka rinka faɗin kalmomi masu kaushi kaushin kuma ya yi tsanani akan albani har suka rinka cewa ai musulunta ya yi suka yi ta maganganu masu yawa to ɗaliban ilimi waɗanda ba ahalin tamiz ba a garin nan sai wani ya je sai ɗauko wannan magana sai zo sai aka fara rikici da shi a cikin makarantunmu sai ne sauri sai na daƙila matsalar kawai sai na kira lacca mata na kira aka zo aka taru da watan azumi na gabatar da laccoci kamar guda uku zuwa guda hudu akan hijabi taken laccocin kenan a lokacin ne har kuma muka yi bayani dangane da hukuncin niƙabi a fakance waccan maganar na rusa ta na kashe ta amma ban yi rabbinta ba da na zo ban ce sai dai ga wasu suna cewa kaza har sun ce kaza har sun ce kaza har sun ce kaza har sun ce kaza sun kafirta albani sun yi a'a na zo kawai sai ne bayani akan hijabi da hukuncin niqabi da kuma menene malamai suka ce menene abin da ya dace kaza kaza har muka sa wata da ta sa niqabin aka yi shukin ɗinta aka kamo hotonta da kamera aka nuna aka ce to kun ga yadda niqabin yake ga waɗanda ba sani ba shikenan kafin ka faɗaka sai ga matan mu kaf suna ta sa niqabi wacce magana sai ta mutu to ku kiyaye daga cikin salon yi wa magana mummuna raddi shine a zo a bayyana gaskiya wato ita waccan ɗin ba lallai sai an tafi kai tsaye a kanta ba amma a zo a bayyana menene ya dace a wannan maudu'in shikenan misali mutane ne sai ka musuluntar da su amma yana cikin al'adarsu zuwa wurin boka da 'yan tsubbu kuma wannan matsala ta yi ƙarfi a cikinsu kai tunanin raba su da ita zai iya jan su rabu da musulunci abin da za ka yi marmaza sai ka kawo musu abubuwan da shari'a ta amintu da su suna zuwa wurin bokaye ne don me domin addu'a suna zuwa wurin bokaye ne domin me domin neman magani suna zuwa wurin bokaye ne don ne don neman sa'a to kaga neman addu'a biyan bukata sai ka fahimci wani e baka taɓa zuwa ka gaya min bukatunka ba a matsayi na ni malaminka in yi maka addu'a sai ga au masha Allahu ashe da masu malar su da addu'a ya kamata ku san wannan galibi daga abin da ake maka samu mu ba ma addu'a suka kira shi to zo nan me matsalolinka a kasuwanci ne safara da kake kana zuwa japan ko china kana ka kaya ina son yau duk ka je ka yi tilawar matsalolinka ka faɗa mu zan karanta ƙur'ani zan ja sunayen allah manya-manya sai ga yayin zaman tafiya to shi kenan in ka gyara mai wannan yanayin to ka raba shi da can amma ka miƙe a masallaci to jama'a eh mun kawo muku addinin musulunci amma har yanzu mun gaba a rabu da bukar ba domin wasu har yanzu suna zuwa wurin boka to ga shi dai hadisi ne sahihi bari ku ji annabi ya ce duk wanda ya je wurin boka ya zama kafiri dan haka kai da ka je wurin boka eh to musuluncin ma da ka karɓa ya kwana bakwai aikin banza ne jama'a ni dai na yi muku nasiha sai ka tafi gaskiya ka yi nasiha amma akwai matsala akwai virus a cikin nasihar ka ina fata an gane sai da haka kaga hanya ta farko ta kashe abin kenan mun tabbaka wannan ga wata mace da na taɓa ku labari ta musulunta muka samu labarin ba ta da lafiya a garin da ta musulunta kuma ta musulunta hannun 'yan al'ada ne ta musulunta kiristoci suka tasa ta gaba da tsafe-tsafe suka tasa ta gaba da cultism asirce-asirce sai waɗannan 'yan al'ada suka ce sun bincika mayu ne sun yi mata ɗauri goma sha kaza ko talatin da kaza da haka ta kama kaza tafiyar ta kawo musu kuɗin kwana biyu sai a ce to an kwance ɗauri kaza amma har yanzu ita fa ba sauki ta haka ko goron aka sunce igiya ɗaya ya kamata ya samu sassauci amma har yanzu ana cewa an kwance kaza saura kaza amma ba sassauci sai ta rubuto mana wasiƙa ta cikakken bayani wasiƙan nan ta iso garin nan namu da azahar nan da muka tafi muka sha mai muka gyara mota muka bar garin nan muka kwana a jos ka tafi can garin su cikin jihar nasarawa ne ya waye ka isa muka je aka zaunar da ita sa ta yi alwala wato ita abin yi mata girma ma da ta ji a ni ne da kaina ma na so ba aikowa ne ba wato sai abin yi mata girma aka ce ba ta iya tashi zaune amma sai ga ta har ta fito kofar gida malam kai da kanka na ce a Qur'ani muka zo mu karanta miki insha Allah ta'ala yau zaki mamaki in dai Qur'ani ne sai ta fara samun confidence nan da nan aka zaunar da ita aka yi mata karatu aka hada mata magunguna kaza kaza kafin wani lokaci sai ga ta rubuto mana takarda har ta warke fa har ta tafi ta kama sana'ata a Abuja bayan wani lokaci ta samu miji ta yi aure har ta haihu dan ma sunana ta same shi abin da nake so in ja hankalinku a nan shine yanzu kaga a nan waɗannan da suka musuluntar da ita suna da daraja a wurinta kuma su suna ganin abin da suka yi mata taimako ne to yanzu in ka zo ka kafa wa'azin ƙasa baki ɗaya ƙofar gidan ka tarwatsa ta ka tarwatsa su ka ce duk kafirai ne me aka yi amma su daga yin haka da aka yi sai ga su tun daga garin nan suke biyo mu hannun da mara lafiya su ɗin sun aje nasu masu kwanta ɗaurin kuma suna biyo mu saboda ne su da kansu suna ganin ɗaurin da wanta ta sha to sai dai a tafi haka ana sun sun cewa a hankali amma ta ga kafin magariba hatta watsa ke to a tafi wurin suwa ne saboda haka ku ji wannan jama'a a ƙarƙashin wannan akwai rabbin da yake baka buƙatar sai ka yi ta'arrubi ga matsala a'a kawai in ka zo sai ka ainihin wato ka wani yanayi misali 1986 ko 87 a jami'ar bayero old campus aka zo lokacin maulidi sai wani limami ya hudu ba ma'aibin limamin ne mala abbas allah gafarta mai ya hudu ba game da maulidi bid'a ne kaza wannan irin wa'azin ba a saba jin shi a kano ba maulidi eh ran nan fa muka je su uniform na yara muka je sai mai yadin yana tambayar mu akar maka lahu uniform ne na maulidi sai muke a'a wata suke uniform ne na maulidi muka zo su kaga har yanzu kawunan na cikin tukwane saboda haka da ya hudu ba ya ce maulidi bid'a ne shi kenan gaba ɗayan cikin kano sai aka ce malaman biyu ke ba sa ƙaunar manzan Allah haka aka yi ta faɗi ba sa ƙaunar manzan Allah kawai me suka ce a ce ba sa ƙaunar ma'aiki to duk waɗanda ke zuwa sallah wurin ba sai suka watsi wasu har suka fara gargaɗin 'ya'yansu a hir ka shiga jami'ar bayero to mun ji cewa yahudawa su suke limanci a wurin nan ba su ƙaunar manzan Allah kar ka sake zuwa sallah wurin ka ji yahudawa ne limaman wurin aka samu wani malami profesa ne classmate din su Dr. Ahmad ne shine asalin limamin dama da mako ya kewayo Kano ta ɗau zafi masallaci ya yi rama sai zai shiryo hudu ba game da salati salatin annabi to kaga a nan kuma fa karka je garin neman gyaran gira a rasa ido a nan kuma ba za a kawo bayanin salatoci na bid'a ba da ya zo magana a kan salatin annabi ya bayani ya kawo falala ya kawo aka ɗauka a kaset aka sa a gidan rediyo kai sai wani ya ce kai amma malamin na ya san darajar manzon Allah shi kenan kuma nan da nan sai aka fara yadawa ai ai wancan wani bayahude ne amma ha- an cire shi an ka- kaji sati ɗaya an kawo mai kaunar manzon Allah shi ko kun fahimta da yawa to da zuwa aka yi za a yi kwaskwari ma waccan laccar fa to ƙara kwaɓa za a yi a ce a wallahi tallahi muna ƙaunar manzon Allah amma maulidi ne bid'a sai a ce a ai duk ɗaya ne shi ma ko kun fahimta jama'a saboda haka kun ga waɗannan maganganu suna nuna mana gaskiyar lamari imma ka tayar ma raddin in akwai fa'ida in babu fa'ida kuma ka ainihin karantar da abin da yake daidai to sai magana da musulun ya ishara akwai yanayin da yake kuma babu fa'ida ka yi raddin akwai kuma yanayin da babu fa'idar ka yi raddin babu kuma fa'idar ma ka kawo abin da yake daidai a wurin wato kawai ka ja bakin ka kai shiru kawai ka ja baki kai shiru wato gaba ɗaya kakka bijiran ma matsalar da cewa komai wani ya zo ya da maldamal ɗin shi eh to in ka zo kaka gyara kar kuma kai magana akan maudu'in ɗauki hankalinsu da wani abu gaba ɗaya kawai shikenan ana nan sai waccan maganar ta mutu kuma masu ita shikenan sun kwanta dama waɗannan halayen jama'a ba za a iya ƙididdige su ba saboda halaye ne da ke da alaƙa da wuri da irin mutanen da kuma kai kanka da irin kaifin fahimtarka amma abin da nake so ku gane jama'a akwai abubuwan da idan ba kai dogon nazari ba ko to barna mai yawa za ta faru barna mai yawa za ta faru ba komai ake wa raddi ba maganar musulun tana nuna haka ba kuma komai ake kyalewa ba a yi wa raddi ba sannan abubuwan da ake wa raddi kuma ba sakin jiki ake wajen raddin ba ana yi ne da kabrul haja da gwargwadon yadda bukata kawai ta hukunta Allah ya sa kun fahimci waɗannan wasu ƙawa'id ne nake ta muku ishara a kai Allah ya taimaka to bayan da al'imam muslim ya kawo wannan sharar fage dangane da wannan magana da yake so ya wa raddi sun ce wa za'amal qa'ilun ladhi iftatahna al-kalama 'ala al-hikayati an qawlihi wal ikhbari an su'i rawiyatihi kun ga wurin ko an ga wurin a cikin asalin sahihu muslim din wa za'amal qa'ilun ladhi iftatahna al-kalama 'ala al-hikayati an qawlihi wal ikhbari an su'i rawiyatihi أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير أنه لا نعلم له سماعا ولم لا نعلم آه منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصائدا أو تشافها بالحديث بينهما أو هو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه علم ذلك والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كفر في رواية مثل ما ورد imam muslim ya ce wa za'ama alqa'il alladhi iftatahna al-kalama ala hikayatin ala al-hikayati an qawlihi wannan mai magana da muka buɗe magana da ba da labarin irin maganganun shi wal ikhbari an su'i rawiyatihi da kuma ba da labari daga irin mummunar fahimtar shi ko mummunar maɓuɓɓugar shi ko munanan abubuwan da yake furtawa duk za ka iya ɗaukar rawiya za ta iya ɗaukar haka ma'ana wannan mutumin da muka buɗe bayani muna faɗin irin waɗannan maganganu nashi da kuma irin wannan munanan kalmomi nashi da yake cewa anna kulla isnadin li hadisin duk wani isnadi ga wani hadisi fihi fulanun an fulani wanda a cikin shi aka ji wane daga wane وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد أحال cewa an sani sani na tabbas shine ihata din cewa waɗannan mutane guda biyu fa sun taɓa kasancewa a zamani ɗaya wa ja'izun an ya kuna alhadithun ladhi rawa arrawi amma rawa anhu qad sami'ahu minhu kuma mun tabbatar da cewa abu ne mai yiwuwa tunda sun yi zamani guda ya zama hadisin da shi wani ɗin ya ce ya ruwaito daga wanda ya ruwaito daga gare shi abu ne mai yiwuwa ya zan ya ji daga gare shi wa shafahahu bihi kuma abu ne mai yiwuwa a ce ya faɗa mishi baki da baki ghaira annahu la na'lamu lahu minhu sama'an sai dai kawai mu ba mu san cewa shi din ya ji daga gare shi ba amma muka dubi yiwuwar abin za mu ce zai yi ya zama sun haɗu kuma zai yi ya zama shi ya ji daga gare shi in aka ce me yasa kuka ce zai yiwu sai mu ce saboda sun yi zamani ɗaya an fahimta walam najid fi shay'in min riwayati sannan kuma shi wannan mai magana yake cewa ba mu samu wata riwaya ko yar kaɗan daga cikin riwayoyi ba annahu maltaka ya qattu cewa ainihin wato sun taɓa haɗuwa ko da so ɗaya au ta shafaha bi hadisin ko kuma wane ya faɗa wane hadisi baki da baki me wannan magana da ya gama faɗin waɗannan ƙa'idoji ya ce kawai don dai wato ina son ku fahimci maganar da kyau jama'a don wannan na daga cikin gurgunci na wannan magana misalin da muke malik daga ainihin zuhuri zuhuri daga anas abin da magana take cewa shi ne malik da zuhuri sun yi zamani guda malik mutumin keki zuhuri mutumin keki sai dai wannan ya ce an kuma malik ba mu dallisi ba shi ma wannan ba mu dallisi ba ba wata matsala shi musulun abin da yake cewa shi ne to sai mu ɗauka wannan ai zai yiwu dai tun da an ga sun zamani daya zai yiwu ya zama sun haɗu zai yiwu ko ba zai yiwu ba amsa a wurin kowa ya ce zai yiwu zai yiwu a ce wannan ya taɓa faɗa wa wannan hadisi baki da baki ko ba zai yiwu ba zai yiwu kuma ka ce me ya taimake ka ka ce zai yiwu da ka ce saboda sun zamani to shi musulun sai ke cewa to wannan mutum mai faɗin wannan magana tare da ya yarda cewa zai yiwu din amma dai ba a taɓa samun inda aka nuna baki da baki wannan ya faɗa wannan ba a taɓa samun inda a tarihance aka nuna cewa sun haɗu ba shi wannan ne magana in ji musulun yake nuna cewa hujja ba za ta tsayi da wannan isnadin ba amma bari ku ji muslim ya yi adalci wajen ba da labarin magana ya ce mai maganan na cewa ba za a tsaye da hujja da wannan hadisin ba hadisin sai zama mawquf me yake nufi da mawquf a nan mawquf logatan wato sai a tsaye da hadisin a je a bincika in an samu inda aka samu tabbacin ɗaya liqa na biyu sama to shi ke nan sai a ce hadisi ya zama sahihi idan ba a samu ba ba har abada wannan hadisin mawqufun لا تقوم عليه أو به حجة حتى يجيء في طريق أنهما تشافها بعد اللقاء وسمع البعض من البعض كنت أبدا كنت تعتقد ذلك waɗannan sharuɗa da irin wannan isnadin mun ji bukhari na kai shafi'i na kai yahya ibn sa'id al-qattan na kai yahya ibn ma'in na kai fallas na kai sa'annan shu'uba duk waɗannan manya-manyan malamai suna kai to kaga a zahiri sai ka ce me dan kai wa muslim adalci sai ka ce a zahiri muslim bai san waɗannan manyan malaman suna kan maganganun nan ba domin irin kalmomin da ya rinka saki a kan wannan mutumin ko da ba da waɗancan yake ba amma ya yi wasu maganganu waɗanda ke nuna cewa bai san akwai wani babban malami a kai ba don cewa ike wannan maganar bid'a ce ma kai ka kirkiro ta ba a taɓa samun wanda ya rigaye ka ba waɗannan kuma duk da aka ambata ɗin nan kaf sun rigayi kowa ne ne wannan maganar don waɗannan da aka ambata ba sa zamanin nan na ainihin imamu muslim su shi'uba duk sun rasu kaga sun gabace shi akan wannan magana amma musulun bai sani ba ke Allahumma in ka cire waɗannan mutaakhiri na kamar su bai haƙi da sauran su ne suka zo daga baya na'am na'am na'am na'am eh na'am mai sauƙi ne ai wannan tambayar tashi tana da ma'ana amma in ka dubi yadda zamanin yake nasu mai sauƙi ne na ɗaya tukuna ka san cewa waɗannan da aka lissafo kaɗinsu idan ba imamu ahmad bin hambali ba daga cikin ƙudama'u da suka gabaci musulun babu wani wanda ya rubuta littafi wanda gashi ana gani yana yawo kaddara ko shi imamu ahmad da ya rubuta littafin littafin a lokacin ya yalwata ne ba inji ba ne littafin da a yanzu an buga shi mujallabi hamsin da wani abu musnad me kake tunani idan aka ce in a da ne ba shi ne suke cewa kayan raƙuma ba saboda haka karkai mamakin musulun ko kaɗan bai san da maganganun waɗannan ba wannan ita ce fassarar da kai ya kamata don in ka ce musulun ya san waɗannan suna kan wannan ra'ayin sannan ya rinka cewa wannan maganar da ka kirkiro ta ba a taɓa samun wanda ya rigaye ka ba wa ya rigaye ka faɗa mana haka ya rinka balbali fa za ka zo ka ji dalili ne akan sai ka ce bai sani ba to tambayar ka ita ce ya aka bai sani ba shi ne na ɗaya dai ba littattafai ne suka rubuta ba na biyu ko da littattafai ne suka rubuta ne ba su kawo gare shi ba wannan na daga cikin dalilan da ibnu taymiya ya kawo a cikin littafin raf'ul malam an al-a'immatu al-alam mun ta auna imam muslim da wannan littafin ba za ka zarge shi ba me yasa bai sani ba to me yasa da bai sani ba kuma ya ta waɗannan maganganu shi a iyakar gaske shi ko kamar kai ne da kake da yakinin Allah ɗaya ne sai ka wani ya ce Allah takwas ne kuma ya ce shi ma musulmi ne ɗari bisa ɗari kuma wannan magana ita ce daidai a musulunci in ka tashi mai rabbi ja za ka yi a Allah ba takwas ba ne da ƙarfi za ka tashi ka ce duk duniya ba wanda ya taɓa yin wannan magana sai kai ba a taɓa samun wanda ya ce Allah takwas ba ne ko an fahimci wannan da kyau haka fa imamu musulun wannan magana in kana karantawa wato ko yana tafiya ne irin tafiyar greda greda tana tafiya tana tsoron ta taka kusa ne yana tafiya ne gaban-gaban yana ganin shi ne akan gaskiya kuma yana ganin in ma bai haka ba to bai kara addini ba kuma ba zai rusa wancan ba saboda haka muslim abin da yake cewa yanzu wannan da yake faɗin waɗannan maganganun da sharuɗa yana cewa kenan annal hujjata la taqumu indahu bi kulli khabarin jaa hadha al baji'a duk wani hadisi da ya zo ta irin wannan zuwa to hujja ba za ta tsayi da shi ba hatta ya kuna inda ilmu har sai ya zama yana da ilimi bi annahu ma qad ijtama'a min dahrihima cewa su biyu ɗin nan to sun taɓa ainihin wato haɗuwa a zamaninsu marratan ko da so ɗaya fasa'idan har zuwa da sama da ɗaya auta shafa hadin hadisi bainahuma ko kuma ya zama sun ainihin wato yi mushafa hadisi baki da baki wannan ya ainihin ji daga wannan au yarida khabarun fihi bayanu jitima'ihima ko kuma wani hadisi ya zo ko wani labari wanda zai bayyana haɗuwarsu wa talaqihima da kuma saduwarsu marratan min dahabihima ko da so ɗaya a rayuwarsu ko a zamaninsu fama fauka har zuwa sama da ɗayan fa in lam yakun indahu ilmu zalika idan har ya zama shi wannan malami da zai inganta irin wannan isnadi bai samu ilimin haka ba me yake nufi da hakan haduwar tasu walam ta'ti riwayatun sahihatun kuma wata riwaya bata zo ba ingantacciya tuhbiru anna hadha rawiya tana ba da labarin cewa wannan mai riwaya kamar malik an sahibihi daga malamin shi kamar zuhuri kabla kiyahu marratan wannan riwaya sahihiya tana nuna cewa ya taɓa haɗuwa da shi koda sau ɗaya wasa mi'a minhu shay'an kuma ya taɓa jin wani abu daga gare shi lam yakun fi naqlihi khabara amma rawa anhu ilmu zalika shi bai samu wani ilimi a wurin shi wanda ke tabbatar mishi da labarin haka ba kun gani kun ga musulun ya kawo labarin wasa mi'a minhu shay'an bayan liqa bayan haɗuwa kuma a samu wani labari wanda zai nuna bayan sun haɗu kuma ya taɓa jin hadisi a wurin shi to shi wannan malami yana cewa lam yakun fi naqlihi al-khabara an marrawa anhu ilmu zalika idan har wannan da ya ɗauko labarin daga wancan shi wannan malami da ke son hukunta hadisin ba shi da ilimin sabuwar wancan mutum da wancan da kuma cewa ya ji daga gare shi wal amru kama wasafna hujjatun al'amarin fa kamar yadda ka ji mun siffanta mu a wurin mu hujja ne wa kana al-khabaru indahu mawqufan to shi kuwa wannan hadisin a wurin shi abin a dakatar da shi ne amma mu a wurin mu in dai kamar yadda muka siffanta ne eh to hujja ne shi kuwa sai in kamar yadda muka ba da labari an haɗu kuma an ji to sannan zai zama hujja amma an ba haka ba fa bai zama hujja a wurin shi ba shi sai zama mai mawqufan hatta yarda alaihi sama'uhu minhu bi shay'in min al hadith har sai labarin cewa wannan ya taba jin wasu hadisai a wurin shi ya zo gare shi kalla au kafura hadisan kaɗan ne ko masu yawa fi riwayatin muslima warada a cikin riwaya irin yadda wannan isnadin da ake hukuntawa ya zo da an to sai kuma an samu a cikin wata riwaya ya nuna sami'itu ko haddasana ko makamantan haka to sa'an nan ne wannan mutum ya ce zai karbi wannan riwaya kun ji imamu muslim a nan yana baka labarin ainihin maganar da wannan yake a kai da sharaɗin da ya kafa da kuma dalilin da ya sa ya kafa sharaɗin da kuma dalilin da ya sa in bai cika wannan sharaɗin ba ba zai karɓa ba amma shi musulun yana nuna cewa in dai har wannan da wannan sun cika sharaɗin cewa ana ganin sun yi zamani guda kuma dukansu mutanen kirki ne kuma babu tablisanci kenan akwai yiwuwar faduwa eh to zai iya zama hujja amma shi wannan yana cewa ba zai zama hujja ba sai muslim ya ce wa hadal qawl kaga wannan magana yarhamukallah Allah ya ji kanka fi ta'ani fil asanid game da sukar irin waɗannan isnadodi da wannan mutum ya kirkiro ta qaulun muhtara magana ce kirkirarriya mustahdathun wadda aka fara ta a bakin shi aka fara jinta ghaira masbukin sa'ibuhu ilaihi babu wani wanda ya riga mai wannan maganar zuwa gare ta ba wanda ya taba yi cikin malamai wala musa'ida lahu min ahli ilmi alaihi kai cikin malamai ma ba wai wanda yadda da ita ba babu wanda zai taimaka mishi da hujja da goyon baya wa zalika muslim yace abin da yasa na faɗi haka annal qawla shai'a maganar da take ita ce ta yadu المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات والدمسنا hadisai da riwayoyi suka haɗu a kai ƙadiman wa hadisan tun da har zuwa yanzu anna kulla rajulin siqatin duk wani amintaccen mutum rawa an mislihi hadisan in ya rawaito hadisi daga irin shi wa ja'izun mumkinun lahu liqa'uhu kuma aka ga cewa abu ne mai yiwuwa shi wane ya haɗu daga da wane din wasama minhu kuma abu ne in sun haɗu din zai iya ji daga gare shi don ka kiyaye sai an ga yiwuwar haka don aka ce misali abubakar gumi ya zo masallacinmu a lokacin wane shekara shi biyu sun haɗu ko basu haɗu ba amma halis sama ja'izun ba don haka ku lura da wannan ma don haka wannan magana wato muslim yana nuna maka is so technical wato yana lura da kalmomin shi wato in ma an yadda za sun haɗu amma sai an tabbatar da akwai yiwuwar ji ɗin kuma an fahimta zama saboda haka abinda magana take cewa wa ja'izun abu ne wanda zai yiwu mumkinin lahu liqa'uhu tabbatuwar saduwarsu mai yiwuwa ce wasama'u minhu kuma jin hadisin wannan daga wurin wancan abu ne mai yiwuwa likaunihi ma jami'an kana fi asrin wahidin saboda kasantuwar dukansu a zamani daya wa in lam ya'ti fi khabarin qattu annahu majtama'a ko da ike ba a taba samu a wani hadisi ba ko da so ɗaya cewa sun haɗu wala ta shafaha bi kalamin ba kuma taba samu a wani wuri cewa sun yi magana baki da baki ba shi musulun abin da yake cewa in dai har sun yi zamani ɗaya kuma aka ga yiwuwar su haɗu ko da fa a ƙarara ba a taɓa cewa sun haɗu ba mata kuna fahimta abin nan kuwa wannan haka kamar ya kamata a ware ku a muku darasi na musamman wannan ma'ana ina son ne ku tsaya ku fahimci muƙaddiman nan don wannan muƙaddimar jama'a ina tabbatar muku da cewa wallahi tana gwara kan mutane da yawa kuma ka tsaya kai mata kyakkyawar fahimta saboda musulun ya zage kwanduwar shi fa da confidence yake magana kuma ta zama kuskure ce da kake tunani in kana tunanin wurin nan gada ce ka to kai tsalle da gudu kana ganin za ka faɗo cikin gadar in ya zama an cire gadar ramin nan yaya za ka faɗa irin faɗawar mai lalube yana shakkar rami kai fa ka taho ne da karfin gwiwar cewa tsallan nan da kai akan gada za ka dira in ya zama rami za ka wuce faɗawarka za ta zama ɗaya da wanda dama ya zo yana shakkar gada akwai ta ko babu sai faɗa dama shi ya faɗa cikin shirin akwai yiwuwar ya faɗa saboda haka abin da musulmi yake cewa mu dai a wurinmu in dai sun yi zamani ɗaya kuma muka ga akwai yiwuwar su haɗu ko da ba a taɓa cewa sun haɗu ba muka ga cewa akwai yiwuwar wane ji daga wane ko da ba a taɓa nuna wanan ya ji daga wane ba farruwayatu sabitatu riwayar nan da ake magana to tabbatacciya ce wal hujjatu biha lazimatu kuma kafa hujja da ita dole ne illa an yakuna hunaka dalalatun bayyinatun sai in akwai wata hujja ta sarari da za ta nuna rashin saduwar ko rashin jin anna hadha rawiya misalin a ce wannan mai riwaya lam yalqa man rawa anhu bai haɗu da wanda ya ruwaito daga gare shi ba to kaga wannan ta zama dalalatun bayyinatun akan cewa annahuma lam yaltaqa aw lam yasma minhu shay'an ko kuma wata hujja ta zo karara ta wani wurin cewa amma fa wani bai taba ji daga wani ba fa amma imam muslim ya ce amma wal amru mubhamun al'amarin yana nan a dunkule ba a bayyana cewa ba su sadu ba ba a bayyana cewa bai ji daga gare shi ba an fahimta alal imkanin da zai fassarna al'amarin yana dunkule akan yiwuwar abin da muka fassara ita ce me yiwuwar haɗuwa da yiwuwar ji to farriwayatu bari ka ji musulun ya ce wannan riwayar a ɗauke ta ala sama'i abadan a ɗauke ta akan maliku ma ya ji daga zuhuri ne har abada idan an tambaye ka kai kowaye kai cewar maliki kana da hujjar cewa bai ji daga zuhuri ba za ka ce a'a kana da hujjar cewa bai haɗu da zuhuri ba za ka ce a'a ba ka da hujja ba ka da hujja ne wa koma akan cewa kasantuwarsu zamani ɗaya kawai ya tabbatar da cewa sun haɗu kuma ka a ce ana zaton sun haɗu a ce an tabbatar sun haɗu tun da ba a da hujjar cewa wannan bai ji daga wannan ba to ka a ce ana zaton bai ji ba ai ana zaton ya ji a a ce tabbas ya ji shi ne fassara imam magana musulmi ya kawo magana ya akkada ta da cewa abadan har abada haka magana take yana magana da authority ne don ka san manyan malamai ne ke magana wal amru mubhamun ala al imkan alladhi fassarna yace matukar abin yana nan a dunkule dunkule wadda muka fassara ita ce ne cewa tun da dai ba a nuna ba su sadu ba ba a nuna bai ji ba eh to shikenan farriwayatu ita wannan riwaya ala sama'i abadan sai a ɗauke ta akan wani ɗin ya ji daga wani har abada hatta ta kuna dalalatun lati bayyana har sai in an samu dalilan da muka bayyana shine sai an samu ɗayan dalili biyu ko dai dalilin ba su haɗu ba gashi sun yi zamani ɗaya ko kuma dalilin sun haɗu amma wannan bai ji daga wannan ba amma in dai babu wannan hujjar ko kuma a tabbatar da ɗayar to kaji inda musulun ya faɗi don haka kenan yanzu idan mun so mu takura maganganun nan masu yawa da muka yi don mu musu fahimta a nan yanzu sai mu ce maganganu guda uku in ba manta ba ahli tashdid da muka bayyana nau'i na farko da na biyu a dunkule su abin da suke cewa duk riwayar da ta zo da an'ana tsakanin mutanen kirki waɗanda babu tablisanci a tsakaninsu ko da sun yi zamani ɗaya in dai ba a samu bayanin inda suka haɗu da inda wane ji daga wane ba sai suka ce kawai a ɗauki ruwaya cewa mursala ce munqata'a ce don haka ba'ifiya ce da haka su suna raunata ta kenan ɓangare na biyu shi kuma musulun sai ya ɗauki kishiyar wannan maganar me take kishiyarta in dai har ta cika waɗannan sharuɗan ba mu da hujjar cewa ba su haɗu ba ba mu da hujjar cewa bai ji daga gare shi ba kuma mun san mutanen kirki ne kuma sun yi zamani ɗaya to dole lazimi ne a ɗauki wannan riwayar bayan an ɗauke ta a yi hujja da ita a yi aiki da ita za ka zo ka ji musulun zai ce in aka biye wa waɗancan mutanen masu cewa a tsaida riwayar ka a karɓe ta eh kenan za a yi ta tunkuɗa hadisai domin kenan wannan maganar abin da take nunawa har abada in ba a samu dalilin ji ko haduwa ba za a aiki da wannan riwayar kaga muslim abin da yake nunawa da masu wannan ra'ayin na a tsaida riwayar har sai an bincika da masu waɗancan da ke cewa a watsar da ita tun farko a wurin muslim maganar kamar da yake tare da cewa akwai ɗan bambanci domin waccan maganar tana nuna kawai kai tsaye a watsar wannan na nuna cewa kar a yi aiki har sai an bincika to amma inda za su zama ɗaya a wurin musulun sai ce idan aka bincika ba a gano sun taɓa haɗuwa ba fa ko sun taɓa jin a wurin juna za a ce a jefar ko kuma a ci gaba da aje ta musulun zai ce ila mata har zuwa yaushe sai a ce har sai ran da aka gano in ce to in har abada ba a gano sai a ce haka za a batta ya ce to ba ku da bambanci da waɗancan da suka ce ba isiya ce don haka za ka ji kawai sai fassara wannan maganar da cewa raddul ahadis raddul riwayat tura riwayoyi sai fassara ta kamar masu wannan ra'ayin ma suna inkari riwayar ne ba suna inkari ba ne suna cewa a bincika ne an fahimta jama'a to jama'a kun ji wannan maganganu waɗanda al'imamu muslim ya ainihin kawo su waɗannan maganganun da ya kawo su sai ya ce fayuqalu لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته to sai a ce wa wanda ya kirkiro wannan magana wadda muka siffanta maganar tashi aulil zabbi anhu ko kuma duk wani wanda yake kare shi in ma akwai wani solicitor ko wani lauya da ya tsaya yana kare shi da kai da ka kirkiro magana da kai da ka tsaya kake kare shi sai mu ce qad a'taita fi jumlati qawlika a cikin maganganunka da ka faɗa mun ji maganganun da ka bayar kana cewa anna khabar al-wahid thiqa an al-wahid thiqa hujjatun yalzamu bihi al-amal a cikin maganganunka da ka faɗi waɗanda ka ba mu ka ce ga sunan hujjojinka a cikin jimillar maganganun mun ji ka kana cewa hadisin da mutum ɗaya mutumin kirki ya ruwaito daga wani mutum guda mutumin kirki hujja ne ya lazim ya zama lazim ya zama dole a aiki da shi kai da kanka mun ji kana faɗin haka to in ka faɗa haka ba sai ka bari ba kawai a ci gaba da aiki da hadisin mutumin kirki daga mutumin kirki thumma adkhalta fihi sharta ba'd daga baya kawai kwatsam sai muka ji ka shigo da wannan sharadi daga baya rana tsaka fa qulta wai sai muka ji ka ce hatta na alama annahuma qad kana altaqaya marratan fasa'ida a kuma ba za ka karɓa ba wai har sai in mun san cewa su biyun nan sun taɓa haɗuwa ko da sau ɗaya au sami amin hushai'a ko kuma sai in shi wannan ya taɓa jin abu daga wurin wannan to abin da muke so mu ce maka musu muslim hal tajidu hadha shartun ladhi tarattahu an ahadin yalzamu qawluhu shin daga cikin maganganun malaman da ake iya lazimtawa a aiki da maganganun su ka taɓa jin wanda ya kawo wannan sharaɗin wa illa in kai baka taba ji ba fahimin dalilan alama za'amta kai da kanka ka kawo dalilin magana da kariya fa in da qawla ahadin min ulama salaf bima za'ama imamu muslim sai ya sake kaddarawa da wannan mutum zai riya cewa yana da hujja daga wasu malamai na magabata waɗanda za su goyi bayan maganar da ya riya min idkhali sharifa na ainihin wato shigar da wannan sharaɗi fi tasbitul khabar akan ainihin tabbatar da irin wannan hadisin inda zai ce eh cikin malaman salaf akwai waɗanda suka abin nan tulu da bihi sai a neme shi ya kawo wani malamin kun ji fa sai muslim ya ce kai walan ya jida huwa wala ghairuhu ila ijadihi sabilan ba shi ba ba wani shi ba babu wanda zai iya kawo magana wani malami da ya gabata wanda zai tabbatar da wannan magana kun ji magana irin ta malam